من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بات عبدوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى سادوا أولا يمتي نالا ربا daren alhamis yau ashirin ne da biyu ga watan bakwai watan rajab bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda kuma ya dace da 22 ga watan daya hijirar miladiya in ta inganta 2025 ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da dukkanin sauran mu gaba daya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a cikin aya ta 62 cikin wannan sura na albarka suratul baqara kuma ina ganin wannan shine darasinmu na 15 ko kuma Usman shine darasinmu na goma sha biyar a cikin wannan sura suratul baqara satin da ya gabata muna tattaunawa game da matsalar da ya shafi wannan aya aya ce da take bukatan bayanai masu tarin yawa sai lokaci ya cin mana muka ce za mu ainihin jinkirta zuwa yau insha Allah yau cikin rahaman Allah da falalan shi ya ba mu ikon dawowa kamar da muka saba duk sati to za mu tashi dai akan wannan ayan kusan ita ce kusan karatunmu gaba ɗaya ma a yau insha Allah aya ta 62 cikin wannan sura mai albarka sautul baqara mai Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kamar da muka faɗa satin da ya wuce ayar nan tana da waɗanda suke kusan kamanni da ita guda biyu cikin wannan littafi mai girma wanda ɗaya mun kawo ta wancan satin a cikin suratu al-ma'ida aya ta 69 innal ladina amanu إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون sai ɗaya a cikin suratul hajji aya ta goma sha bakwai
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحون والسابئين.
والصالحين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladina hadu da waɗanda suka yi addinin yahudanci wal nasara da waɗanda suka yi addinin nasaranci was sabiina da waɗanda suka yi addinin sabi'anci to waɗannan su ne addinai guda hudu da Allah ya ambata cikin wannan aya wanda ya muka ɗauki iradin waɗannan gabobin guda hudu ta ga harafin inna harafi ne na taukidi da kuma nasba harfu nasbin wa taukidin sannan allazina ismun ne mausulun mabaniyun allah fatihi fi mahallin nasbi ismu inna sannan sai zamo shi kanshi amanu fi'lu madin ne mabaniyun ala dammi fi mahalli ne aliftisalihi bi wawil jama'a to sannan wallazina sannan ka ɗauki alwawu da ke cikin amanu din kuma shi damiru ne muttasilin mabanin fi mahalli raf'i fa'il wal alif ba'da alwawi fariqa ina fata an gane to sai ka ɗauki jumlan wallazina hadu wan nasara was sabiina al jumal wal asma'u ma'tufatun bi wawil atfi gaba ɗaya wannan jumlan kenan ala allazina amanu to sai ka ce wa alamatu nasbi an-nasara al-fataha al-muqaddara ala al-alif mana amin zuhuriha ta'azzur sannan sai shi kanshi as-sabiina shi kuma alaman nasban shi al-ya'u li'annahu jam'u mudhakkaru salim daliban lahu akwai sanin ko Allahumma amin to innal ladina lalle waɗannan da suka yi imani wallazina hadu da waɗanda suka yi addinin yahudanci imamul bagawi cikin tafsirin shi ga abin da yake cewa ya ce wallazina hadu allazina amanu ma'ruf waɗanda suka yi imani abu ne sananne sun yi imani da Allah sun yi imani da ainihin annabawa gaba ɗaya da littattafai gaba ɗaya sun yi imani da mala'iku gaba ɗaya sun yi imani da ranar ƙarshe ranar lahira sun kuma yi imani da kaddara khairihi wa sharrihi wannan ba su ne rukunan imani guda shida ba to su ne innal ladina amanu imanin nasu da Allah sun yi imani da kuma annabawa gaba da la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk annabawa gaba ɗaya sun yi imani da su mala'iku gaba ɗaya jumlatan wa tafsila haka annabawa jumlatan wa tafsila haka nan mala'iku da littattafai gaba ɗaya sun yi imani da su suna allazina amanu Allah sa muna cikin su sai wallazina hadu da waɗannan da suke addinin yahudanci to sai albazar yake cewa an kira su da hadu ne mun sha faɗa waɗansu malamai suka ce kalman hadu daga inna huduna ilaika ne mun tuba zuwa gare ka ko kuma mun karkata zuwa gare ka ko kuma a ce hadu ai yahu daga sunan yahuza ne shine ɗa na fari a gida annabi yaqub ko kuma kalman hadu daga ainihin rangaji ya taharraku shine suna rangaji lokacin da suke karatun attaura ina fata an gane shi yasa ake ce musu yahudawa yasa wasu malami ma daga cikin malaman sunna suka ce ba so kana karatun qur'ani kana haka ko kana koyi ne da yahudawa saboda haka suke karatun attaura ina fata an gane amma ga wanda yake shi bai sani ba ba za a ce ya koyi da yahudawa ba ina fata an gane dan wasu sun dauka kawai al'ada ne wani kuma hakan yana dan kara mishi nishadi gajiya da da kasala da bacci ba zai kama shi ba karka ga wani aron ma na aikaci ga wani bai yahudi ina fata an gane yawwa to kawai da waɗansu malamai suna wannan maganar saboda haka yahudawa suke amma ba duk abin da aka yi tarayya da wani bane yake zama kayi koyi da shi ina fata an gane idan ka ɗauki misali sallar ahalus sunna ba suna zaman hutu ba in aka ɗauko raka'a ta farko ko raka'a ta uku za a je ta hudu jalsatul istiraha kaga yin shi'a masu na yi ina fata an gane to wani tarayyar da aka yi bai mai da ainihin addini iri ne ba kun fahimci wannan abin da kyau da kwa ire-iren waɗannan da yawa to sai malamai suka ce wannan shine ma'anan dai wallazi na hadu akwai daga cikin abu amr ibn ala shi ya tafi akan ya taharrakuna an kira su yahud ne saboda rangaji da suke lokacin karatu wannan sara da kuma nasara su wane ne nasara su ne mabiya annabi isa me yasa ake kiransu da annasara wasu malamai suka ce ana kiransu da annasara saboda kalman falan ma a hasta isa minhum al-kufra فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون sai wata aya can mai kama da ita karshen suratul safi ya yi wallazi na amanu kunu ansara lahi
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله Hmm.
فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة Hmm.
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
a cikin waɗannan ayoyi guda biyu annabi isa alaihi salam a lokacin da ya fahimci za a kashe shi yahudawa sun gama dukkanin shiri don su ga bayan rayuwar shi to a lokacin ya tara mabiyan shi ya ainihin ce man ansari ilallah wa zai taimake ni zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suwa za su taimaka min suwa za su ba da ransu don ba da kariya a gare ni don kare annabin Allah kare addinin Allah ne to shine akwai hawariyun su ne tatattun mabiyan annabi isa yadda ka san a ce maka sahabban annabi alaihi salatu wassalam na kurkusa da shi za ke ce hawariyun to sai suka ce nahanu ansarullahi mu ne masu taimakon Allah ba ana masu taimakon addinin Allah din ba za ka taimaki Allah ba ko amma sai dai ka ce za ka taimaki addinin Allah to sai suka ce mu ne masu taimakon Allah bi ma'ana za mu taimaki addinin Allah mun ba da jininmu mun ba da rayuwarmu don kariya ga annabi Isa alaihi salam to kalman ansarullah daga nan sai ake kiransu da annasara ina fata an gane wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai wanda imamu bajab ya kashi a cikin tafsiri wasu daga cikin magabata irin su muqatil bin hayyan suka ce akwai wani gari ana kiran shi nasira to lokacin da suka yi hijira sun sauka a wannan garin mabiyan annabi isa to daga sunan wannan garin nasira ake kiransu da annasara ina fata an gane in ma dai menene ma'anan kalmar nasara a takaice shine mabiya annabi isa mabiyan shi na gaskiya duk inda qur'ani ya ce annasara yana nufin mabiyan annabi isa waɗanda suka yi imani da shi suka taimake shi sai ka so na hudu wasabi'ina da kuma sabi'awa kira'an ahlul madina sun karanta shi ne wasadina suratul ma'ida suka ce wasabuna amma albaqun gaba ɗaya sun karanta shi da ainihin hamza wasabi'ina ko wasabi'una ina fata an gane to su wane ne sabi'awa malamai sun yi maganganu wasu tarin yawa game da wannan addinin su ko su wane ne kama taɓa jin labarin wani addini na sabi'awa to wasu daga cikin magabata kamar sai na umar bin khattab da wata ruwaya da aka karɓo daga ainihin ɗaya daga cikin ruwayan abdullahi bin abbas allah ƙara masa yadda suka ce su sabi'awan nan waɗansu mutane ne waɗanda suna addinin yahudanci sun cakuɗa shi kuma da addinin majusanci ina fata an gane kamar sun ɗan shinkafa da wake tsakanin addinin ahlul kitabi da addinin gargajiya su ake kira da sabi'awa ke sa a wurin su sayyidina umar hukuncin su hukuncin ahlul kitabi ne ana cin yankansu kuma ana auren su ana mu'amalantar su ne mu'amala ta ahlul kitab wasu daga cikin magabata suka tafi akan cewa kamar irin abu hanifa da ali isaac bin rahawaihi akan wannan su ma suka tafi ta sabi'awa hukuncin su hukuncin ahlul kitabi ne amma wasu daga cikin magabata cikin sauka abdullahi bin abbas a ɗaya daga cikin ruwa a wurin shi da su mujahid da su wahab bin munabbihin suka kawo magana akasin wannan waɗansu suka ce masu suna bautan mala'iku wasu ce suna bautan taurari da maganganu mabambanta juna ina fata an gane wannan addini zance mafi inganci a wajen a wajen ibn kasir Allah ya ƙara mishi rahama yace wa azharul aqwal zancen da yafi fitowa fili yace wallahu a'lam sani yana ga Allah subhanahu wata'ala yace qawl mujahid wa wahab bin munabbih إنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين yace su waɗansu mutane ne ba sa addinin yahudanci ba sa addinin kiristanci ba sa addinin maguzanci ko ba sa shirka to su suwa ne ne sai ce wa inna ma hum qaumun baquna ala fitratihim su mutane ne kawai sun saura akan fitran da Allah halicce su da shi ba su yarda da shirka ba kuma sakon wani annabi bai zo musu ba kun fahimci wannan abin da kyau sai ibn kasir ya sake cewa wala dinun muqarrarun lahum yattabi'unahu babu wani addini tabbatacce da guda ɗaya da suke bi saboda babu wani annabi da ya zo musu sai ce saboda haka waɗannan sabi'awa su waɗansu mutane ne suna kan kawai rayuwarsu haka ba sa bautan gumaka ba sa shirka ko ba sa addinin yahudanci su ba sa musulunci ba sa kiristanci su dai ga suna to kamar shekara goma sha biyar baya akwai lokacin da ne bincike mai zurfi akan wannan addini haka ya gani zuwa ga misira na samu wannan littafin asabi'a ina fata an gane to wannan littafin a shekarar da aka rubuta shi a shekarar muka samu littafin muna ainihin ɗalibai a masar wanda ya rubuta littafin a doktor ahmad bin abdulaziz al-husayn yake ce asabi'a almanda'iyun ana kiransu da wannan suna ya ce musulmi na am kuffar shin musulmai ne ko kafirai to ga wanda yake son cikakken bayani game da asabi aya ne wannan littafin in babu anan ka tafi misira za ka same shi arama an gane ko to zance mafi inganci game da asabi shine magana ibnu kasir to har yanzu waɗannan mutanen akwai su kuma a ƙasar iraki a nan suka fi yawa sannan sai kasan iran sannan sai urdun jordan kenan sai kuma 'yan kaɗan a ƙasar syria akwai kanatun arabiya gidan tibin arabiya na saudi arabia a shekarar 2011 a bincike da suka yi suka ce wannan addini na asabi'a ko almada'iyun ko asabi'iyin shine a ƙasan iran kadai akwai kiyasin kamar mutum dubu sittin suna wannan addini a iraki a nan kuma suka fi yawa akwai kaɗan a syria akwai kaɗan kuma a jordan to sai malamai suka ce waɗannan asabi'in menene aƙidansu a yanzu waɗanda suke kan addinin a yanzu abinda su suka yarda da shi a yanzu shine cewar sun yarda da annaba daga kan annabi adam zuwa kan annabi yahaya bin zakariya su abdul rusul a gunsu ba annabi haya ne saboda shi tun kan yazo duniya an samu su suna ina fata an gane to da maganganu irin wannan akwai waɗansu da suna kan wannan addini kama a sydney a ƙasar australia akwai wani ana kiran shi da suna yohana annashmi yana sydney a australia kusan shine jagora yana cikin manyan jagorori wannan addini a duniya a yanzu to ba so muke mu kai ga maganganu akan wannan ba abin da muke so muke shine Allah ya kira addinai guda hudu alladhina amanu musulmai kenan ko walladhina hadu yahudawa wan nasara da ainihin nasara wasabi'in da kuma sabi'awa to sai ce man amana billahi inda gabar rigimar yake kenan man amana billahi duk wanda ya imani da Allah a cikin waɗannan guda hudu wal yawmil akhir yayi imani kuma da ranar tashin kiyama wa amila salihan yayi aiki aiki nagari al'amalu salih yana bukatar abu guda biyu yana bukatar al-ikhlas wal mutaba'a ayi abun dan Allah akan tauhidi babu shirka babu riya bayan an samu tataccen tauhidi kuma ya kubuta da gariya sannan abu na biyu al-mutaba'a ya zama an dace da karantarwa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam duk aikin da ya rasa ɗaya daga cikin wannan Allah ba zai karba ba dole aiki ya zama akwai ikilasi an yi abin ne dan Allah kuma annabi ne ce ai wannan aikin to sai ya ce duk wanda ya wannan falahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wurin ubangijinsu sai aka ce inda rabbihim saboda girmama abu sai aka ce indiya din ladan na wurin ubangiji kamar allah ne zai taskance maka da kanshi ya ajiye maka kamar irin ladan azumi da ce wa saumuli azumi na wani ya faɗa saboda girmama azumin ne amma duk wata ibada ma ta allah ce amma sai ce azumi na wani ba yana nufin sallah ba tashi bace ba ko sadaka ba tashi bace ko ziyara ko kaza a yana nufin girmama azumin to shine falahum ajrun mai inda rabbihim an gane ko suna da lada a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim ba kuma tsoro a tattare da su a nan gidan duniya wala hum yahzanun ba kuma za su yi bakin ciki ba ranar gobe kiyama ba za su yi bakin ciki ba tun daga lokacin mutuwa za su mutu suna farin ciki bayan an tashe su a kabari za su yi farin ciki idan an tashi kiyama za su yi farin ciki shine wala hum yahzanun to malamai da suka tattara wannan ayan dukkanin maganganun malamai idan ka bi sakamakon da za ka fita da shi shine kamar haka suka ce innal ladina amanu ay amanu bi muhammadin alaihi salatu wassalam waɗanda suka imani da annabi muhammad alaihi salatu wassalam da kuma littafin da zo da shi walladina hadu waɗanda suka yi addinin yahudanci ayyuhan man amanu bi musa alaihi salam wa matu ala zalik sun imani da annabi musa kuma sun mutu akan wannan imani da annabi musa din da sharaɗin ƙabla bi'ithati isa alaihi salam amma kafin aiko annabi isa kun kwanci wannan abin da kyau sun imani da annabi musa lokacin da yake raye sun ci gaba da addinin annabi musa har ya bar duniya kafin aiko annabi isa sai ce au adrakuhu wa amanu bihi ko kuma annabi isa ya same su akan annabi addinin annabi musa kuma suka yi imani da annabi isa amma idan kana kan addinin annabi musa da annabi isa ya zo kai ba su yi imani da shi ba wannan abin ya rushe kun fahimci wannan abin da kyau dan ka'ida shine annabawa gaba daya ke da su da ka soke annabi daya ka rusa addinin ka gaba daya ba a ware wani annabi ka ce ka yadda da wannan baka yadda da wannan ba kamar ka ɗauko ƙur'ani ne ka ware sura ɗaya ka ce baka yadda da ita ba kamar suratul kautsar ka ce wannan suran ƙarya ce to ka ƙarita ƙur'ani gaba ɗaya kenan ka ko da aya guda ɗaya kun fahimci wannan abin da kyau to sai suka ce sun yi imani da annabi Musa sun mutu akan haka kafin aiko annabi Isa ko kuma an aiko annabi Isa ma sun yi imani da shi wannan sara sannan da mabiya annabi Isa kuma allazina amanu bi Isa alaihi salam su ne waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam wa matu ala zalim suka mutu akan haka sannan hakan ya faru ne qabla bi'thati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aw adrakuhu wa amanu bihi ko kuma sun riski annabi muhammad sun yi imani da shi kamar irin suna jashi sarkin habasha kaga yana kan addinin annabi isa da aka aiko manzan Allah kuma yi imani da shi kamar wasu daga cikin yahudawa irin su abdullahi bin salam ina fata an gane da wasu daga cikin nasara kamar nasara na jiran da suka yi tattaki tun daga najaran suka zo madina suka yi mukabala da annabi alaihi salatu wassalam suka mishi tambayoyi ba sun zo bane mukabala yar kure a tambayoyi suka zo suka mishi dalilin saukar da suratu ali imran kenan tun daga ayan farko har zuwa aya ta 80 da wani abu ba da amsa game da tambayar da suka annabi Muhammad wasabi'una da kuma sabi'awa to waɗannan guda hudun gaba ɗaya sharaɗin shine sun mutu akan addinin kafin aiko wani annabi idan wani annabi zo suka yi imani da shi sun samu lada biyu ladan bin wancan annabin da kuma bin wannan annabi amma idan wani annabi zo suka ƙare tashi to duk addinin nasu ya rushe to sai suka ce ha'ula'i jami'an waɗannan gaba ɗayansu man amana minhu billahi wal yawmil akhir wa saddaqa bin nabiyyi muhammadin alaihi salatu wassalam wa mata ala dhalik falahu ajruhu inda rabbi ya zama sharadin kai imani da annabi Musa ko kai imani da annabi Isa ko kana kan addinin sabi'anci ka mutu akan wannan kafin zuwan manzon Allah alaihi salatu wassalam amma bayan annabi Muhammad ya zo baka yi imani da shi ba to baka cikin man amana billahi an fahimci wannan abin da kyau saboda da wannan ayan da yawa daga cikin masu ƙoƙarin cakuɗa addinai musharakatul adayan suke kafa hujja an gane ko su ce Allah ya lissafo addinai manya manya guda hudu ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ina fata an gane sai a ce duk yan aljanna ne to anan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma yake cewa inna dina inda Allahi al-islam addini karɓaɓɓe a wurin Allah shine addinin musulunci duk wani addinin da ba wannan ba ba zai zamo addini karɓaɓɓe ba da ittifaƙin malaman musulunci shi yasa suka ce amma man adarakan nabiya amma duk wanda ya riski annabi Muhammad alaihi salatu wassalam farafa da risalatahu yayi watsi da ainihin risalar manzon Allah wala yu'min bihi bai imani da shi ba fa huwa kafir to wannan kafiri ne duk wanda ya karanta annabi Muhammad alaihi afdalus salatu wa tammu taslima karanta alqur'ani to wannan kafiri ne ko shakka ma kar kai sai suka ce la yuqbal minhu ghayrul islam ba za ka karbi wani addinin da ba musulunci ba wal islamu huwa dinullah musulunci shine addinin Allah allazi arsala bihi anbiya'ahu jami'an wanda da wannan aiko annabawan shi gaba daya wa ma'anahu al istislamu wal inqiyadu lillahi bit ta'a wa tasdiqu bi rusulihi jami'an mika wuya ga Allah rusuna wa Allah da da'a da gaskata annabawan da ya aiko gaba ɗayan su to Allah ya faɗa cikin alqur'ani mai girma cikin suratul ali imran yace wa man yabtaghi غير الإسلام دينا يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba ka je kana neman wani addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala min ba za a karba mishi ba duk wanda yake riko da wani addinin da ba musulunci ba to ba za a karba mishi ba sai Allah ya ce wa huwa fil akhirati min al khasirin sannan kuma zai kasance ran tashin kiyama daga cikin hasararru wanda suka yi hasaran zaman su a duniya kuma suka yi hasaran ibada da suka yi Allah ya sake faɗa cikin suratul shura yace shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي إليه من ينيب
Allah ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha Allah ya shar'anta muku ya bayyana muku wato addini irin wanda ya wasiya da shi zuwa ga annabi nuhu wannan addinin shi aka yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad alaihi salatu wassalam bi ma'ana wahayin da Allah ya wa annabi nuhu da wanda ya wa annabi Isa da Musa da Isa da Ibrahim iri ɗaya ne da wanda aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me a shi ne an aqimu dina wala tatafarraqu ku tsaye da addinin nan kwaya ɗaya kar ku rarraba wala tatafarraqu fihi sai yasa ce ma arsalna cikin suratul anbiya min qablika min rasulin وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون yace ban aiko wani annabi ba wani manzo kafin kai ya ka annabi mai girma alaihi salatu wassalam illa nushi ilai face mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa na fa'budu ba abun bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai ni fa'budu ni ku bauta mini yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا a الطاغوت
cikin suratul nahl yace hakika mun aiko manzo zuwa ga kowace al'umma sakon manzannin guda ɗaya ne an ibudullaha wajtanibu tagut ku bauta wa Allah shi kadai ku nisanci dagut duk abin da ke shirka ne bautan wani Allah ku nisance shi shi yasa in ka dauki annabi yaqub akwai aya wacce take raba gardama game da addinin musulunci na annabawa yawa ya aishi wasiya a cikin suratul baqara
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى وما لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah ya ce annabi Ibrahim ya yi wasiya zuwa ga 'ya'yan shi da jikokin shi ka kalmar banihi 'ya'yan shi sun shiga ciki wa Yaqub da kuma annabi Yaqub jikan shi dukkan su bai tara su yace inna Allah astafa lakumuddin lalle Allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun ku iyakar iyawa ku kar ku kuskura ku mutu face kuna musulmai ina fata an gane kamar yadda Allah ce da mu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoro kowa ya iya abin da zai iya kare mutu face a cikin musulunci to karkashin wannan sai malamai suka ce babu wani annabin da ya wani addinin da ba musulunci ba kawai sunan dokokin ne suke shan bamban amma addinin iri ɗaya ne kalmar shahadar guda ɗaya ce ani ibudullah wa tanibu tagut to hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam a cikin sahih muslim daga abu hurairah Allah kara masa yadda wanda mun kawo hadisin wancan satin akan shi muka tashi annabi ce wallazi nafsu muhammadin biyadi yace na rantse da wanda ran muhammadu ke hannun shi malamai suka ce annabi muhammad alaihi salatu wassalam sai ya kira sunan shi don kowa ya gane kar ma ka ce baka gane ba dan yakan ce wallazi wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannu shi anan sai ce wallazi nafsu muhammad ya kira sunan shi karara saboda ko kwakwalon kifi kake da shi ka gane ina fata an gane muhammadun alamiya ne shi kadai ne da an ce muhammadu rasulullahi ake nufi ina fata an gane to sai ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran muhammadu ke hannun shi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani ɗaya daga cikin wannan al'umma da zai ji labari na saƙona ya kai mishi za mu karanta a gaba abinda malamai suka faɗa ma'anan yasma'u bi yahudiyu ba yahude ne wala nasraniyu ko ba nasari ne summa ya mutu sannan ya mutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi bai kuma yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar Fati ya kasance daga cikin yan wutar ranar gobe kiyama Allah kiyaye yace duk wanda ya ji labari na bai hude ne ko ba nasare ne sannan ya mutu bai imani da ni ba to ran tashin kiyama sunan shi dan wuta al-imam an-nawawi cikin sharh muslim sai wani magana mai ban ƙaye cikin karkashin wannan hadisin me yasa annabi yace yahudiyyun wala nasraniyyun ya kira waɗannan addinai guda biyu sai ce abin da ya sa shi ne su suna da addini ko suna da littafi yahudawa suna da taura nasara suna da injila haka da ko ba haka ba to sai ya ce su ɗin karan kansu duk da yake suna da addini suna da littafi matukar na bayyana sun ji labari na saƙo na ya zo musu ba su karɓa ba suka mutu yan wuce ne to ina ga wanda ba shi da littafi kuma min babu aula ke fi cancanta ma ya karba kenan ina fata an gane shi yasa ya kira waɗannan addinai guda biyu in ji imamun nawawi cikin sharhin muslim sai malamai suka ci wannan hadisin a cikin shi akwai hujja karara cewa risalan annabi muhammad alaihi salatu wasalam saƙon shi da allah ya turo shi da shi saƙo ne amma duk duniya gaba ɗaya saboda ya ce ba wanda ma min ahadin min hadhihi umma kowa shiga ciki an gane wani abin da kyau shi yasa a cikin alqur'ani mai girma cikin suratul araf Allah ce ne qul ya ayyuhan nas قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت na'am فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا فادعوه لعلكم تهتدون a cikin suratu al'anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين cikin suratu saba'i wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا Mm.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون waɗannan ayoyi guda uku da malam ya karanto jazahumullahu khairan yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban aiko ka ba ya kai wannan annabi mai girma face ka zama rahama ga talikai gaba daya da mutane da aljanu da dabbobi da tsirrai da duwatsu da komai annabi rahama ne a gare su ina fata an gane ke san malamai suka cin ka duba tarihin discovering albarkatun ƙasa a duniya ya faru ne bayan aiko annabi muhammad alaihi salatu wassalam an fahimci wannan abin da kyau annabi ya zama rahama ga duniya gaba daya har wanda ba musulmi ba saboda me saboda ya roƙi allah subhanahu wata'ala cewar kar a halakar da al'ummar shi da irin abin da aka halakar da sauran al'ummomi in ba haka ba sabon allah da ake a yau ko mutanen annabi nudu ba su yi shi ba ina fata an gane liwaɗin da ake a yau ko a wancan lokacin ba a yi ba don su mutane annabi lutu suna yi ne sun yadda laifi ne amma yanzu kuma ana legalizing din shi a wasu ƙasashe halal ne a yi aure ma ku ja ba ku certificate same sex marriage ina fata an gane to shi sa ta'addancin da ake a yau a tarihin da adam ba taɓa yi da shi ba tun da Allah halicci duniya ba taɓa saba mishi ba kamar wanda ake a wannan zamani to amma sai Allah ya bar mu bai kifar da mu ba ya saukar da ruwan sama ya saukar da ya fitar da tsirrai iska na kadawa muna shaka ina fata an gane duk abin da ka sani rana na fitowa mu ga hasken rana ya aiko duhun dare ya ba mu lafiya ya ba mu arziki mu zauna lafiya mu tafi tafi a hau jirgi a sauka duka jiragen ruwa na tafiya akan teku ya bar kowa yana iskancin da ya gara ma a cikin jiragen ruwan ma ana iskanci ina fata an gane a saba wa Allah kuma kai duk abin da za ka yi kun fahimci wannan abin da kyau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan rahama ce ta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ga wannan al'umma ke sa ba wanda ba ya ci albarkacin annabi Muhammad har wanda ba musulmi ba alaihi salatu wassalam sannan Allah ce ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ku mutane ni manzo ne zuwa gare ku gaba ɗayan ku sannan ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadira ban aiko ka ba face ka zamo mai gargadi mai bushara ga mutane gaba ɗayansu bashiran wa nadira ya yi albishir da aljanna ya kuma yi ainihin gargadi ga wuta ya sa hassan bin sabit yake faɗa cikin baiti ya ce na biyun atana ba da ya'asin wa fatratin minar rusul wal awsani fil arid tu'badu yace fa amsa sirajan mustamiran wahadiyan da ya dinga lissafo wasu abubuwa na annabi sai yace ya lubu kama laha saqilul muhannadu wa hazzarana naran wa bashara jannatan wa allamana al-islam fallaha nahmadu to kaga a karkashin wannan annabi ya zo ne bashiran wa nadira shine hasan yace wa hazzarana naran wa bashara jannatan wa allamana al-islam fallaha nahmadu to sai Allah yake cewa ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya to hadisi sai zo cikin sahih bukhari da muslim wanda ke karfafa waɗannan ayoyi tunda hadisin tafsiri ne na ayoyi annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa yace duk wani annabi da ya zo to ya kasance akan aiko shi ne zuwa ga mutanen shi idan annabi bahaushe ne to iya hausawa aka turawa misali kenan idan annabi bafulatani ne to annabi fulani ne idan annabi biyarbe ne annabin yarbawa ne haka ƙa'idan yake idan annabi kanuru ne in akwai kanurai annabawa to annabin na kanurai ne su kadai an gane ko allah ce ma arsalna min rasulin ko illa bi lisani qaumihi li bayyana lahum ba mu aiko wani annabi ba face da harshen mutane shi don yi musu bayani to amma shi sai ce wa ba'ithu ila nasi amma ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga duniya gaba daya ke sa dinga rubuta wasiƙa zuwa ga sarkin farisa zuwa ga sarkin rom zuwa ga kaza zuwa ga kaza ina fata an gane to sannan ya sake faɗa wani hadisi cikin ruwayar muslim ya ce wa ba'ithu ila kulli ahmarin wa aswad an aiko ni zuwa ga jajaye da baƙaƙe kowa da kowa ne annabi su a wata ruwaya kuma nan ma cikin muslim ya ce wa ursiltu ilal khalqi kafatan an aiko ni zuwa ga halitta gaba daya na nufin al-ins wal jin mutane da aljanu to karkashin wannan sai malamai suka ce idan ka kalli wannan za ka gane cewa duk wani addini an shafe shi in ba addinin musulunci ba ina fata an gane yahudanci da kiristanci ahlul kitabi ne tabbas amma kafirai ne ko kuma ba za mu ce musu kafirai ba nan inda gabar rigima take akwai waɗanda suke da'awan cewar hatta a wannan ƙasa akwai waɗannan malaman cewa haramun ne ka kira ahlul kitabi da kafiri kada ka ce mishi ba yahude jiw ko ka ce ba nasare kirista kun fahimci wannan abin da kyau to sai mu ce idan ana maganan a siyasance zamantakewa eh haka ne ba sa jin daɗi ka ce musu kafiri ina fata an gane to a zauna lafiya ce musu kiristoci ko abokan zama ƙasa ɗaya duk babu laifi amma a shar'ance ya halatta ko bai halatta ba shi muke magana idan ka ce bai halatta ba sai a ce saboda mai ayi akwai ahalul kitabi akwai mushrikai kun gane labar da ke hujjar su kenan qur'ani ya kawo mutane ne ahalul kitabi ya kuma kawo mushrikai to mushrikai su ne kafirai ahalul kitabi kuma ahalul kitabi sai mu ce to bari mu koma qur'ani mu ji shi me ya ce musu ina fata an gane tunda dai qur'anin ka faɗa to ala ramma da suratul ma'ida laqad kafara alladhina qalu لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ta farkon ba ta biyu ba لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مم.
مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم مم.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مم.
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مم.
وما للظالمين من أنصار
Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam hakika Allah sai da ya rantsuwa yace laqad lamun din lamun kasmi ce a ka'idar larabci idan harafin taukidi guda biyu suka hadu to ɗayan ana mai da shi rantsuwa ne Allah ke rantsuwa da kanshi na rantse da izzata da buwayata Allah ne yace wallahi ina fata an gane tallahi billahi qad kafara haƙiƙa sun kafirci kamar ka ce suwaye ne ya Allah allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam waɗannan da suka ce masihu dan maryam Allah ne duk wanda suka kira shi da Allah ko dan Allah sun kafurta Allah ne ce kafara me kafara fi'li ne madi dan kowa ya gane mabanin alal fatihati la mahalla lahu min al-i'rabi ina fata an gane sai ya sake ce kuma laqad kafara arama ta biyu لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة مم.
وما من إله إلا إله واحد مم.
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah sake ce laqad kafara haqiqa sun kafirce bayan Allah ya yi rantsuwa mai girma yace haqiqa tabbas sun kafirce allazina qalu inna allaha salihu salasa waɗannan da suka ce Allah ɗaya uku ne shine trinity kenan ina fata an gane wanda kusan mu abokan zaman mu a nan ƙasar shine ba wanda suke yi catholic su ne masu trinity akwai allah ruhi mai tsarki akwai allah kaza akwai wane ne faɗan ma ba daɗi ina fata an gane to shi yasa wannan abun ne yahudawa suka ce babu addinin rashin hankali irin wannan ya za a ce abu uku kuma ɗaya a duk lissafin mahaukata ma wannan ba zai yi ba aka ce uku ne fa amma kuma ɗaya ne inna allaha salin salasa allah ɗaya uku ne sai allah ce to duk wanda suka faɗi wannan sun kafirce wa min ilahin illa ilahun wahid haƙiƙa babu wani ilahu in ba ilahu guda ɗaya ba wa illam yantahu amma yaqulun in har ba su bar faɗan wannan abin da suke faɗa ba idan ba su hannu ba la yamassanna allazina kafaru min azabun alim sai ce kafaru azaba za ta shafi waɗannan da suka kafirce daga cikin su to zo da kafirci ne ko ba kafirci ba akwai kafirci sama da wannan babu aran ma mu koma baya amma dan ƙara gaba suratu at-tauba wa qalatil yahudu وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا احبارهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون a waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya magana Yahudawa da Nasara sai ce waɗannan guda biyu Yahuda sun ce Uzairu dan Allah ne Nasara sun ce Isa dan Allah ne su waɗannan guda biyu Allah sai ya ce ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ba umarce su da komai ba sai fa su bauta ilahu guda ɗaya ya ce la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi subhanahu amma yushrikuna ya kira su da mushrikai sarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da suke shirka da shi wannan abin da suke shirka ne in ji Allah sai ta kace ba shirka bane ba ina fata an gane me ke sa mutum ya shiga wuta ya zauna khalidi na fiha shirka da kafirci haka ne ko duk wanda Allah ce zai shiga wuta ya zauna har abadan abada kafiri ne to malam mu tafi suratu al-qayyima innal ladina kafaru min ahli al-kitabi إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
أولئك هم شر البرية to mun dawo kasa ga lamye ku kowa ya sallame ku ko ba ka ba da yara da manya da kowa ya sa muka dawo lamye ku kowa ya rike innal ladina kafaru lalle waɗannan da suka kafirce min ahalil kitabi daga yahudawa da nasara wal mushrikina da maguzawa da majusawa da mushrikai da yan hindu da yan budda da masu hoton turu da masu hoton gumaka da masu hoton gargajiya fi nari jahannama khalidina fiha ne fasara wannan da Allah suna cikin wutan jahannama kuma khalidina fiha in wannan ba kafirci bane me zai sa a ce khalidina fiha kun fahimci wannan abin da kyau abu ne da ke da alaka da tauhidi idan kana zama da yan boko za su baka wahala su ba su yadda wa a kira su da kafirai ba sai mu ce idan kuna magana a siyasa na zamantakewa ne mun yadda amma a shari'ar mu kan dole ma ka yadda kafirai ne kun kwanci da abin da kyau kin yadda da wannan karyata qur'ani ne ulaka hum sharrul bariya a cikin suratul baqara ayoyi ashirin na farko aron ma zai kawo su gaba ɗaya ne Allah ya kasa duniya kashi uku ne babu da hudu kashin farko ayoyi biyar su ne mummunai mummunai kuma kowa ya san mataki mataki ne annabawa ba mummunai ba ne mumune ne musulmai ne sahabbai musulmai ne ahlul baiti musulmai ne tabi'ai atba'u tabi'ina da muma da waliyai da shuhada'u da sharifai da asiddiquna kowa musulmi ne amma mataki mataki ne ina fata an gane sai ayoyi guda biyu kafurai su ma mataki mataki ne akwai ahlul kitabi kafurai nasara kafurai mushrikai kafurai ina fata an gane sai aya goma sha uku shine munafukai an gane ko yanzu muka fara ya ce saura minti biyar ba mu je ko'ina ba ba to sai suka ce karkashin wannan duk wanda ya ce akwai kashi na hudu ya yi wa Allah karya ko ka zama musulmi ya danganci a wani aji kake ina fata an gane ko ka zanto kafiri ya danganci a wani aji kake ko ka zama munafiki ya danganci a wani aji kake babu kun fahimci wannan abin da kyau to karkashin wannan sai malamai suka ce a wannan hadisin karkashin shi muka kawo duk waɗannan ayoyi to Allah ya annabi ya faɗa cewa ma min ahadin yasma'u bi babu wani a cikin wannan al'umman da zai ji labari na sai suka ce to a wannan zamanin akwai wanda sakon manzo Allah bai zo mishi ba alaihi salatu wassalam awwal ya ce babu ya ɗauka ko bauchi zuwa gombe ne ina fata an gane malamai sun tattauna wannan matsalar tun zamanin da kuma har yanzu yana rubuta a cikin littattafai al-imam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi shaykhul islam yake cewa wa qad thabata bil kitabi was sunnati wal ijma'i ya tabbata a qur'ani da hadisi da ijma'in malamai gaba daya waɗanda suka gabace shi anna man balagadhu risalatu man balagadhu risalatu nabi alaihi salatu wassalam duk wanda sakon annabi ya riske shi walam yu'min bihi bai imani da shi ba fa huwa kafir wannan kafiri ne kowane addini kuma yake duk wanda bai yadda da alqur'ani ba bai yadda da annabi muhammad ba kuma kana sa ba shi wani uzuri an yi lafiyar ka karau kuwa sakon ya zo mishi ya kareta qur'ani ya kareta manzon allah ya ce fa huwa kafirun bil ijma la yuqbalu minhu i'tizar ba shi da wani uzuri ba za a karba ba akwai wani babban malami ya rubuta littafi al-iqna fi fiqh al-imam ahmad ibn hanbal wannan malamin sunan shi sharafuddin abul naja musa ibn ahmad bin musa bin isma'il bin isa bin salim al-hajjawi الدمشقي الصالحي المقدسي duk sunan shi ne shi ma bai san rigirgi muna da namun bamu mako yawwa ma da babu a talili a nan to a cikin wannan littafin sai yake cewa ya yi babi babul murtad sai ce au mallam yakfur man gane bigirin islami wato gabar tana da hatsari abu ne da ke da alaka da tauhidi sai da mu yake karatu babu lokaci dan maganganun malaman ba inda muka ji ba ma je wajen malaman da yan dariƙa suka yadda da su wata kunna sai ce ko wanda bai kafurta man gana wanda ya addini bi gaidar islami ba musulunci ba yace kal yahud wani nasara kamar yahudanci da kiristanci au shakka fi kufrihim ko kuma yake shakka ma game da kafircinsu aw sahaha mazhabahum ko kuma ya kokarin gyara ya inganta mazhabansu ya ce ai suna da uzuri ya ce fa huwa kafirun ce wannan kafiri ne li'annahu makzubun liqawlihi ta'ala saboda ya karyata fadin Allah madaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda dazo aran mai karanta duk wanda ya nemi wani addinin da ba addinin musulunci ba falan yuqbala min Allah ba karba ba wa huwa fil akhirati min al khasirin ran tashin kiyama kuma yana cikin hasararru to idan ka ce waɗancan ba kafirai bane ka kareta wannan ayar da sauran ayoyi ire-iren waɗannan kun ba kenan abin da kyau Allah Usman lokaci ya go ko sauran minti daya ga magana alqabi iyad ga magana ibn baz ga magana usaymin ga magana albani ga magana ibn al-qayyim al-jawziya duk wanda ban karanta ba sauran minti daya sai da wani sati ko wato abin da sa na ɗauki lokaci kan wannan saboda wadato sai gari ya waye wani ba shi da mata nake ga in ya kwana a waje ba abin da za a ce mishi to abin da yasa abu ne da ke da alaka da tauhidi sai ka je ka fita a musulunci baka sani ba ina fata an gane akwai kalmar da za ka yi tafi da kai a musulunci baka sani ba dan hadisi ya tabbata annabi yake cewa alaihi salatu wasalam yana magana game da harshe yace dan adam zai furta wata kalma yar karama bai dauke ta komi ba ta tsunduma shi a cikin wutan jahannama na shekara saba'in ina fata an gane duk kwana ɗaya kuma shekara dubu hamsin ina fata an fahimci wani abin da kyau yace ko za ka iya furta wata kalma yar karama baka dauke ta wani abu ba ta jefa ka gidan aljanna to shi yasa mu dinga kula da harshen mu wajen furta waɗansu kalmomi musamman cikin abin da ke alaka da ainihin tauhidi za mu karanta maganganun malamai wani sati kafin mu shiga saboda yana alaka da cewa ina hukuncin waɗanda sako bai je musu ba dan a wannan zamanin akwai su za ku ji hatta bin bas ya ce akwai su imamul albani ya ce akwai su ni ma nan na ce akwai su dan na gani in kai yawo a duniya za ka yadda akwai da har yanzu sako bai je mishi ba sannan albani za ku ji zai faɗi menene hukunci wanda sakon ya je a karkace ina fata an gane shi wanda ya kai mishi musulunci shi ma bai san musuluncin ba mu taru mu lalace to waɗannan ma me matsayin su duk za mu karanta wani sati sannan za ku ji magana alƙadir iyal mai ashifa mai littafin ashafa wanda har gidan kadiriya ana karanta shi a kano to shi ma za mu kawo maganar shi saboda kowa ya shiga ciki ina fata an gane اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم